أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم يا همة الشيخ ادرينا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر yan wa assalamu alaikum wa rahmatullah yau idan Allah ya kai mu muna katamar wannan littafi na majmu'u qasaidil maulidin nabawi na maulan mu shehu radiyallahu anhu wanda aka fi da tani'a a za mu shiga kasida daga cikin kasidojin shehu wannan kasida tana baharu tawil wato awan kirke daga wannan kasida ma har karshe duk suna baharu tawil awan diwanin shehu radiyallahu anhu na'am bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya salati ga annabi mabudi kuma maciki da iyalan gidansa gwargwadon matsayinsa da darajarsa mai girma wal burahai wal burahai albariha ciwo cuta mai tsanani a inni ya rasulullahi ka taimaka min alatta haya mu akan gigice wanda nake fuskanta cikin ka wal burahai da tsananin cuta ciwo da yake bujiro min cikin ka ya rasulullah ka taimaka min na'am habiba ilahi ga wannan nida'i ne ya habiba ilahi ya masoyin ubangiji na shi sa kai mishi nasaba ne ka taimaka min malja alkurama'i ya mafakar ma'abuta karamci da girma ka taimaka min akan halin da nake ciki taimaka min akan halin da nake ciki Shau ya ce na kasa bacci shau ya ce yana wani guri na cewa ko menene min garamin musahidi ko ya baitin yake ta hawwafa naumi min fil garami bacci na ya tsere mun saboda wani soyayya mai farkar da masoyi kawai kana cikin ba zai gaji ka farka inda ka an tsungule ka to ariktu na rasa bacci na wa ma bi shauku jaida'a amma fa soyayyar mace mai doguwar wuya ba shi ba ne ya dame ni.
Diflatan kudalli da sakin Diflatan za ka ce ba dalfatin ba. Yawwa ra diflatan. Na na ce dalfatin aisa. Ka canza daga dalfa ya ce diflatin babu diflatan. Diflatan sai dai daflatan. Shi ma ka ce daflatan ne. An gane daflatan. Ka ce shauku jaida a daflatan. Abin da ake ne dafla shine mace kyakkyawa. amma in ka sa a dictionary dalfatan to ba za ka gan shi ba akai dalfatan za ka ce mace kikkiawa shi ma kadallaja kadallaji za ka ce kadallaji ba kudallaji ba duka wanda ya hada afaku shir ya kawo wannan mun sami da cin afaku shir wa'annan gyare-gyaren wasu daga ciki shi ma diya saha wa'annan irin wasu wurin su tablatan dinnan da khadallaji dinnan khadallaji saƙin mai cikar maƙyangyama ana cewa khadallaja mai cikar abin nan a zira'i ko mai cikakken maƙyangyama ana cewa mar'atun ana cewa hiya khadallajatun wato in aka ce hiya khadallajatun wato mace ce mai cikar zira'i da kuma maƙyangyama to fi kamali ga baha'i wurin cikakkiyau da kwarjini Na'am, wala shaƙani rabbar da maliji.
A rayyar da maliji.
Rayyar da maliji sajiyan lahaddar fu kalbar gusi. Kalbar gusi ne? Baina mala'i.
Sho ya ce, a wa ma shaƙani rayyar da maliji. Mace mai kyan, mai kyan awarwaran dantse dumluj kenan aka ce dumluju shine awarwaran dantse akwai wasu waƙoƙi da dama da larabawa suka yi a kan wannan abin akwai wata waƙa da na ɗauka gan shi ba yawara gashi nan yana cewa zira'aha aduwa dumla jaiha ya zunnu da ji'u hazzana da daji'a wai zira'a hannayenta nan aduwa dumlu jaiha makiya ne ga dumlu jinata awarwaran awarwaran dantsanta wato wai saboda yadda awarwaran dantsanta ya a a yadda zira'in take da kauri har ka ce ma makiyin shi ne suna fada Allah ya sa ku an gane zira'aha aduwa dumlujeha dumluji wani irin sa- abin nan ne awarware ne ko na zinari wanda suke saka a nan musamman matan indiya musamman yau alhamdulillah ma suna saka shi sosai su sha kira dumluj wannan awarwaran in ka saka shi a wannan zai baka dumluj zai baka zai baka shi za ka ganshi Kama ta- kuma za sosai ma kuwa kyau sosai.
za ka ganshi kuma yana da wuyi sun fi shi da azurfa ko zinari an ga za ka ganshi yana kyalli to wani abu to mace mai kyawun addamali awarwaran damtse laraba suna yawan yaban mata da wannan bai- bai- bai- bai- ba shi bane ba shi bane ya begantar da ni sajiyar lahad ɗarfu ido yana mai kwantawa gare ta an gane wato mai kwantaccen ido kalbar guzu ka ce ɓauna baina mala'i a- bargusi na'am kalbar guzu kai nake son ce barguzi ka ce ɓauna na'am baina mala'i cikin sarƙaƙiyar daji ara kulla insanin ni ba ina na san bi cewa mahabbatin.
ko ka ce ni ba ina gani ara na sani Mm, kulla insanin duk wani mutum da ganshi buli bi muhabbatin mm.
bi mahabbatin an jarfce shi da wata soyayya dole kowa fa kullun walailahu ko Ah, bala'i ne.
to dan haka shi ya ce fa likulli fatan hubbun wa qazrun wa mafkarun ko ba haka ba kowane da ka ganshi an jarfce shi da san wani abu wani ɗaukaka yake so wani alfarma wani ilimi wani daraja wani kuɗi wani matsayi dole duk wanda ganshi akwai abin da aka jarfce shi da san shi shi ya ce amma fa kullun walailahu kowa da abin da ya shagaltu da shi wada bala'i amma annabi ne jarabawa ta ne shine bala'i na Allah abitu ura'i najma ina kwana ina kiwon taurari shauqan wajira amma ba dan soyayya shauƙan dan soyayya wajirati alhali mas- ma- maƙotana niyamun duk sun yi bacci a rinka dayyanka shi Na'am.
wa naru shauƙi alhali wutan soyayya baina hashayi yana tsakankanin ciki na ko hanji na wa ma shaqani may- mayyun ko mayyun wato mayyu bata begantar da ni ba wala rabu wa ana ji mayyu Mm, wata mata ce wacce da wani ana ce mishi zurrimma zurrumma mm, zurrumma mm.
ya biganta wato shi wannan zurrumma din wani mutum ne wanda aka jarabce shi da san ita wannan mayu ya haɗu da ita ya ƙaunace ta wato a takaice dai soyayya ne mai zurfi wanda ba na so mu ta jan lokaci har ana ce mishi ma kai dan tun da kake a rayuwanka mai ka taɓa rabautuwa da shi da ita wannan mayyatu din mayyatu sunanta ya ce wallahi shi da abin da ya sani gaskiya idan har ya ɗauko hannunta ya saka a fuskan shi sai ya ji duk damuwan shi ya yayi amma abin da ta samu a wurinta ana ana ji ko to wannan kenan ya kaunace ta sosai karke ta waka kusan mafi yawancin waƙoƙin shi akan ta ne. an gane da kyau to wannan kenan wala rabu wa azzatin
hakanan gidan azzatu ita ma wata mawa- wata wata mace ce Mm, tana da masoyin da shi ana ce mishi kusayyiru kusayyiru azzatu shi kawai ana danganta shi ma da azzatu ne sunan shi kusayyir kusayyir azzatu duk maganar labari ne mai tsawo bana so mu dauko shi a bata lokaci gaskiya an gane shi ma yana da wasu waƙoƙi shine wanda zaka ji yana cewa khalilayya haza rabu azzata faqila sai kuma summa biki ya haisu hallati wa musa turaban kana kad massa jildaha wa baitan wa zillan haisu batat wa zallati wala tai asa an yamhu wallahu an kuma zunuban idza sallaitu ma haisu sallati waka ce shi ma mai tsawo haka duk gashi nan dai Ah, shi kuma shi gabaki ɗayan shi shi wannan kusayir din mm, an ce asalin shi ma fa bai ma taba eh, asalinsa shi ma din bai aure ta bare no, ya zo wucewa ne shi ma da yan raƙuman shi mm, wata rana ana zaune sai aka aka aka yana cikin tafiya yana kiwon tumakai sai go su mata sai suka turo ta yi karamar yarinya ita ce azzatu din suka ce dala ce ya sai da mana da shanu- raƙumi- a, rago ɗaya za mu biya shi in ya dawo suna zuwa ya bada to kai na ganin ita azzatu kawai sai ya gigice da ya dawo za su ba shi kuɗin sai ya ce shi wallahi ba hannun sai an saba sai an yi ya ya budurwar nan tun daga ne ya dinga hauka ya dinga amma shi wasu suna cewa wannan soyayyan ƙarya ne mata amma mace ce kyakkyawa haka shi wannan zurrumma din shi Allah ya shi shi mummuna ne gabaci da yin shi amma ita fa wancan mayyatu din wannan mayyun da yace zaka ji shi ma a yawan wakan shi yana ce mayyu mayyatu din nan an yi tarkimi ne kamar kace ahama na wanga ce ahmadu a ya ahmad inni ji'tu ya kai ahmad na zo gurin ka sa'ilan za ka yi faɗi a ya ahmad inni ji'tu baba ka sa'ilan an gane ka yi tarhimi kamar yadda annabi ce ya aish ayi tarkimi ko ba gane ba to shine mayyu din nan mayyatu ne to yana zuwa shi abin da ya hada ya hana shi aurenta ita mace ce kyakkyawa mai dangane yana zuwa babansu ba ba shi da mama ba shi da baba dama yace mai yan uwan shi ba shi zurun mutum yace shi ba yana son wata kyakkyawa ana ce mata mayyatu aka ce yayin sai ce kai ba ka da hankali wacce kake so ga abin da ake kashe an za a yi aure a zamanin mu kaza kaza to tun da ya ji haka sai suka yi alkawari da ita suna alkawari da ita da je ya nemo kuɗi kawai sai ya fita kasashen iraq da sauransu ya dinga waka wa sarakai yana samun kuɗi saboda yana da fasaha an ce tun da ya mutu ba ƙara samun mai fasaha irin shi ba yana da fasaha to da ya daɗe tafiya ta yi tsawo da shi kafin ya dawo ma yarinyar ta gama jira ta yi aure yana dawowa da ƙyar ya samu inda take da ya rasa yadda zai sai ya ce bari ya je a matsayin ba bai taɓa na namijin bai san shi ba yana zuwa a matsayin bako wata rana da mijin ya ankare shi a yi tattaro mai kaya jufo sai fara ya ke wace ya alkawarin me yake yana kuka a haka aka yi kari ya zauna a kofar gidan ya kaza kaza a haka yadda ka san majnun da ya lashi ya ta haka shi amma wancan kusayir azzatu din nan ana ta san ƙarya ya mata wasu na cewa da gaske ne wasu na cewa san saboda ko ta ranar taba sa likaftar ba fuskanta yana ganin ta ce ka ke wace irin kyakkyawa ce ta ce ka manta kana da budurwa azzatu ya ce ai da azzatu bai wace da na miki kyautanta sai ta yaye yana ganin da sai fara kuka ana ji da kyau shi ma yayi waƙoƙi da yawa a kanta to wannan kenan shi ya ce rabu azza gidan azzatu din nan ba shi ya begantar da ni ba an gane wanda ke ta kharilai ya haza rabu azzata din can an gane a wakan shi na'am wala rabu azzatin fa shauki li zarqal a shauki shi ce kaga begena li zarqal aini wannan idafan sifa ne zuwa ga musufi abin da ake nufi li aini zarqai ta tabbata ne ga idan nan mai gari mai ake ta garai garai ga wannan idan ne ma'abociyar kyau da haske da gare gare wa haya muna'i wannan ita ce burina wani ya kira ni jiya ya ce don Allah malam me ma'anan anjalul aini na ce ma'anan shi ba ka taɓa kallo ba kallo ya tsere maka duk mutumin da bai ga anjalul aini ba bai yi kallo ba su ko sabai sun gama kallo ma'anawa ma'abocin yalwar ido fari kal gurin bakin ma baki sallallahu alaihi sallam da haka shauki na ya tabbata ne ga ma'abocin ido wacce take garai-garai mai haske wayan muna'i shine buri na ila ahmadin abu a can yadda aka yi tasi akwai muna'i akwai ya'un na na idafa no an gani no to atwaddal wa ila ahmadin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu halwa mafi kyan halitta atwaddal wa mafi baiwan halitta wato abin da yasa ya ce maka wannan saboda idan kana son azzatu ko kana son mayyatu ne saboda kyau ta yi ga annabi abu halwara mafi kyan halitta in kuwa ko da kake so saboda kyauta a to ai ga annabi a jiwa dalwara da haka duk soyayyan dole ta tabbata gurin shi tunda duk ya fi su no in kyau ne ya fi su in kyauta ne ya fi su no haka shi kenan nina abin bai gani na tattari wa laysa idana fi kam ba a kusa da annabi gurin cikan cika alkawari ajallil wara mafi girman halitta ne qadran gurin daraja da wurin surkai da gurin asali ba iyaye ba mai iyaye irin iyayen annabi wa akram man ya'lu anana shine mafi girman wanda zai ɗaukake ɗaukaka saman sama amin ilahi al-arsh shine amintaccen ubangijin al'arshi shine madakatan asirinsa qad fada minhu al-ilmu hakika ilimi ya kwarara ga malamai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abil qasim shine baban alkasimu mai ba- mai shafe bata Muhammadu ɗaya bayan ɗaya na'am wa khairin ma'addin shine fiyayyen kabilar ma'addu kakansa ne ma'addihi ko ma'addin na'am wannan mafkharu ne na'am mafkaril kubara'i abin alfaharin manya
ayru eh?
ayur jana walun ayru yanzu za a yi kwaɗayin wata baiwa min siwakum a gurin waninku ya rasulallahi wa kada hawan lazina madau alhali wanda suka shuɗe sun tattara minkum daga gurin ku kamala bayi cikan kyauta a ya wilaka rasulun yanzu ya rasulullahi manzanni masu girma za su tattaru zuwa tutanka amma a ce baka yalwata ba ga wannan bawa ibrahim a ce har ka yalwata ga, ga, ga annabi ibrahim ka yalwata ga annabi musa ka yalwata da dukkan annaba amma baka yalwata ga wannan bawa ibrahim ba ranar haduwa a ba zai yiwu ba yanzu ya rasulullahi ka ba dukkan halittu wa kadimin alhali ga kadiminka masoyinka ya zo gurinku biya da'i lam ya ubbiya da'i amma a ce bai dawo da kyautar komai ba ba zai yi ba ya rasulullahi yanzu annabi ka bar bawa da ya zo gurinka a yana mai yabo gare ka bayan duniya da lahira duk kyautanka ne haka nan ma duniyan ba shine shi yake a can baya falhalku khaliquhu lawlahu ma shahu halitta ma halittin halitta da ba dan annabi da bai so su ba da bai so a su kasance ba duka da haka kyautan shi ne shine sanadiyya mana tunda ai falhalku khaliquhu lawlahu ma shahu to ya shafi amfin ya annabi mai ceto cikin mutane ya shugaba a ranar alkiyama ya wanda duk ido za su kake a gurin shi shine shugita wal kullu rami'u kowa ya jufo mai idan shi yana jira me za a yi da shi shine wanda idanuwa za su fake da shi rabba liwa'i ya ma abocin tushen godiya wa kad kafa ulul azmi hakika ran alkiyama ma abota azama in wanda Allah ya ce fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wayannan ma abota azama wanda malamai suka ce sune annabi Musa annabi Ibrahim ko sai annabi Nuhu annabi Isa annabi Musa ko sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali su ɗin nan fa a duniya ismatun suna da kiya suna da isma wanda ba zai basu ta abali fi da kadai wanda ba za ta basu su aikata kuskure ba to su da kan kansu ma da suke da isma suna cewa wayyo mu wayyo mu to balla tilawaji hunalika wa qad khada al amlak hakika mala'iku sun kankan da kai a wannan rana wal kullu kailun kowa yana cewa lada zaka a wannan rana ta kaina nake yi lam ubal dai ban damu siwa'i ga wani na ba a lokacin ne manzon Allah zai fadi yana mai sujjada ga wanda alhalku wal amru nasa ne izi su nisa inda zai yi yabo ga Allah da fiyayyen yaban da shi ma yanzu haka bai san kalan shi ba sai Allah ya ce da shi tambaya a baka wanke zan ka ce ta ka tsamatar domin kai abin karba ne kuma ma'abocin baiwa ne da kyauta fakumta sai ka miƙe ya rasulallahi a wani gurin da ƙasara du dunahu a kabiru arsalin manya-manyan manzanni suka takaita gabar ruskansa nujumu sama'i wanda suke taurarin sama ya shugabana ni ina neman taimako dan soyayyen da nake muku hubi kar laifuka na su cutar da ni jafa'i da dukkanin wauta na sarfu zamani kar juyawan zamani ya cutar da ni kar in ga dariyan maki kar in ga mummunan kaddara na haka shine mummunan kaddara Allah ya kaddaro abin da kai a ranka bai maka ba.
Wala salaban.
Salaban mimma alimtu kar in ga salabu cikin abin da na sani a ce wata rana babu. Allah mun tuba. Sanat biyan nafsu. Kada rai ta juyar da ni yadda take so. Ko son zuciya ko kuma makircin makiya. Makarun kar makirci na wani makiya makiyi ya cutar da ni. Ko talauci ko kuma arziki wasu da yawa mutane suna ɗauka cewa talauci shine ke cutarwa. shi nan ya gaya mana wala darrani ko makarun wa fakurun wala gina kada makirci kar talauci kar arziki ya cutar da ni ashe duk suna cutarwa ashe da talauci da arziki duk suna cutarwa talauci zai cutar da kai ka gigice so manzo Allah ma yace ko badiru bil a'mal ko badiru bil a'mali sab'an ya hadisin yake ne ku riga abu bakwai da ai kyawawan ayyuka shi manzo Allah ce hal tanzuru na shin kuna sauraro ai ba abin da kuke sauraro illa fakaran mansiyan sai ko dai talauci mai mantarwa kamanta hada har bautan Allah ma har Allah kamanta shi ko dai daya to ku riga shi kafin irin wannan masifafan talaucin yazo ku yi ta ibada sai manzo Allah ce auginan mutgiyan ko arziki mai sa mutum ya wuce gona da iri da kuɗinka kana ibada kana ba masallaci amma kana yin kuɗi sai kaga ka lalace aw maradan mufsidan ko marshin lafiya mai lalatawa lafiyan kalauto kai ibada kafin a ce ba kafa ba hannu kaga yanzu kafin a ibada sai da kyar sai lalata ka aw haraman mufnidan ko tsufa mai kararwa aw mautan mujizan ko mutuwa mai farar daya aw dajjal ko kujira dajjal in shekarun ku yayi tsawo aw sa'a ko alkiyama fasa'atu alhawa amar ita ko ta bi muni ta bi tsami ta bi daci da haka da arzikin da talaucin duk suna cutarwa da haka roƙi Allah son ta'ala kawai ya baka alkhairi inda yake ni dai in mutu in rayu abda za ka mai da shi hala kauni hali ne ai ina halin kasancewa na bawan ubangijin sama makagin sama ke abda eh
rabbi sama'i ala annani radin duk da cewa ni na yarda da dukkan aikin ubangiji mudadiyu mudadi'a mudadiya ra'asin me sun kuyar da kai ne na fi maqamin ridai a wurin yarda wato ana so duk hukuncin da Allah ya maka ka yarda ka amince an gane masailuhu ludfan amma ina roƙon shi ludufi fadlan da falala da rahama wa afiyatan da lafiya jami'a bala za ta isar min dukkanin bala'i wa jar bi ahibbai Allah ka saka ma masoyana ansara manhaji ta masu taimakon matafarki na nail muradi su samu abin da suke so ma kamali tare da cikan yarda amin mubarak lahum fi ka musu albarka cikin aikinsu da rayukansu da iyalansu da ‘ya'yayensu da dukkan dukiyansu fala dasha ya kusha ai ba wani gigicewa da za a ji tsoro wa hum bihi ma alhali suna cikin ka- kiyayenku ya ubangiji fala dasha izn ba wani kullu saqai kishin ruwa da za a ji tsoro is domin kuwa minka daga gurinka ne kulla sakai ake samun dukkan sha na'am bi jahi nabi Allah kamun dan albarkan annabin annabawa dan jama'ansa wa iz da wanda suka taimake shi wal ali da iyalai ali ala su ne ali aba'i ma'abuta bargo na'am alayhi salatu Allahi suma salamu salati da amince tabbata gare shi salatin biha yanfaku kullu salatin da albarkan da dukkan wani rufi zai gushe ga barinmu alayhi salatu allahi summa salamu salati da amince tabbata gare shi salatin wa taslimin shifal burha'i burha'i salati da aminci wanda albarkan wanda zai zama waraka ga cuta mai tsanani gare mu alayhi ma al ali al kirami wa sahbihi ya tabbata a gare shi tare da iyalai masu girma salatin wa in ka ce taslimin.
salatin wa tasliman Mm,
ko mm, kaga tunda ka ce wa taslimin kin da a ce sai salatin wa taslimin ko ba gane ba na'am salatun wa taslimun na'am ka gane mm, salati da aminci sabbata alaihi gare shi za ku iya cewa salatin salati matukar salati mana salatan salatan mm, amma dai a bar shi salatun wa taslimin salati da aminci alaihi sabbata gare shi ma al'al kiram da ran iyalai masu girma wa sayyid sabansa tuzilu da kha'i wanda salatin za ta gusar min da dukkanin tsatsa da aibi na'am intaha wa lahu aidan kuma shehu na da shi wani kasida zab- zida faidan a ƙara masa faida ya Allah bi rabbil imam al hashimi a takarrabu da ribtu lahu shaukan wasu shauki ya rabu Mm.
wato a takarrabu ina ibada ne ni ibada ta Mm, tana tabbata ne bi hubbil imamil hashimi da san annabi ko ba ka shi cewa mm, bi za a ta hannasu ko da wannan nake ibada yaban annabi ba mm, shi yasa nan yace maka a takarrabu ina yin ibada kusanci ina kusantar Allah da san manzon Allah mm, tariftu lahu nayi karsashi saboda san manzon Allah shaukan dambege mm, wazo shauki dama duk ma'abocin soyayya a yadda rabu kaga yana karsashi kaga ganin masoyi na baya karsashi mm.
to ukayyiluhu fi kadin ina rayoyito manzon Allah a cikin tunanina Arahu waka iyanan.
hankali a hankali waka annama arahu iyanan ka ce ina ganin shi ido da ido wa hawa min niyya ya qarubu alhali yana kusanta na fa in yaku jismani idan jikina ya kasance bi kusa a kosa to fa innani na'am li muqarrabun hadratil ulya.
muqarrabun abun kusantawa ne li hadratil ulya ga hadaran sama madaukaki bi ruhi da ruhina na'am ariktu Na rasa bacci.
namal akilla alhali duk abokanai na sun yi bacci wadalama Ai, so da dama.
yalhu sai ka ce yalhul ishtiyaqu Mm, soyayya tana yin wasa mm, wayal abu tana yin wasa bizu shaibu ga mabocin furfura ko ba gane ba kai ba ka taɓa yin furfura yana wasa ba kai Allah ya kiyaye likazi- wato duk wani masoyin da ka ji ya ce maka ya girma a soyayya Mm, to ba san yake yi ba shi ya gaya maka in dai akwai soyayya to ya ga soyayya ta yi wasa da ma'abocin furfura mm,
an gane Na'am.
sai za a ce waɗara masu da dama mm, ya lulu shi ya sai ga abin nan mene yasa wani gurshi yake cewa ma shakani jidun bizi shaybi tal'abu wata yar- wasu wasu kyawawan mata da suke yin wasa ga ma'a da ma'abokin cin furfura ba su gantar da ni ba. shi za a nan yace maka yalwar ishtiyaqu haqiqa su da dama za ga bege yayi wasa wayal abu kuma yayi wasa bizi shaybi ga ma'abocin bizi bizi shauki a shi da ma'abocin soyayya duk soyayya sai kaga yana wasa da mai soyayya ko ba gane ba sai ka kaɗai kana kana kallon kana kallon kana kana kallon gini kana dariya Allah ya kiyaye to zimatin shauki sai ka ce shauki bege na ya tabbata ne ga kazima wani guri kusa da madina wa sal'i ga sal'u dutsen sal'u shauki Eh, famallana famallanawa zai taimaka mana bi allin mu samu sha sha na biyu wato nahalu sha na ɗaya sai za shi gita ya ma baitin ne wa asqaituhum nahalan wa allan ina shayar da shi sha na su sha na farko da sha ta biyu shine da ke cewa alliluni jirati min hubbi man yatlul masani raddidu li zikrahu hina safani wa mahali ko to alliluni jirati ku shayar da ni sha na biyu ya kuma kotana sai ya kara mai taron diduli ku maimaito min maimaitowa ta biyu zikirahu ambatan sahina safali wa mahani an gane to shine nan ma famallanawa zai taimaka mana bi allin mu samu sha sha na biyu minar zarka daga rijiyan zarka ɗaya bata mashrafa kai abin sha yana garin madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mu masharabu bi ɗaya bata ke sharibu khairal kalbi a nan ne fa rijiyoyin manzon Allah suke safwati hashimi tataccen kabilar Hashim banu Hashim bihi narun ai wa- kalbi wanda fitnahu.
zuciya ta tabbata take tabbalbaluwa a cikin zuciyata rasulun atana bil annabi ne da ya zo mana da yaƙi Allah ya ce faqtuluhum kama haisu qata- qataltumu ko haisu wajadtumuhum ko to ya zo mana da yaƙi uzun allazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadirun hadiyan yana mai shirewa da abatul wara iyayyun talikai aka ce abatu jam'i ne na abiyu aka ce abiyu mutum wanda ya ƙi a taba shi ma da da da da, da sara ɗaya ko ka ce mutumin da ya ƙi rayin wanda ba a raina shi abiyu kenan ƙiyayye wanda ya ya ƙi a taba shi ya ƙi a raina shi ka gane ƙarfafaffa dai wanda ba a taba shi dai kawai abiyu kenan ubatu kuma jam'i hadiyan ubatal ba abatu ba shi ma ka ce ubatu ubatal wara u yana mishe da ubatal wara masu jiji da kai na halittu wal judu kaga kyauta muhabbabun kyau- dabi'a ce a bar soyuwa fi cikin manzon Allah na'am bi badirin harahum ibratan ai ya nuna musu abin izina inda suna da hankali a yakin badar wallahi da kafirai suna da hankali da ba su kara yakin annabi ba tun a badaru wa badahum wannan ya zo ne fa ba makami ba kayan fada ba shiri amma ya juyar da ku da kafafuwanku kaga aida da hankali kun san ba kwa tsara kan shi ba ko tunda kun san yanzu zai shirya No.
kuma zai ɗau makami ke sa bacin abinda kafirai suka samu a uri da ba su samu komai ba tun da yake shi ma saboda saban umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi ya nuna musu izina tun a yakin badar wa abadum ya halakar da su
na'am fasalum anil ahzabi ka tambaye su yakin ahzabu hina tahazzabu sa'in da suka tattaru ha ba tuntuna Allah ya rusa su na'am Mm, wa qad qada lil bahd badaha harami a ramrama annabi ya jagoranci tarin rundina lil badal harami ga makka wanda take mai alfarma wa qad lana sakarun sai ga abu sufiyana shine sakharwa sai ga dutse yayi taushi wato abu sufiyana Mm.
haisu mal'uzu sa'in da zakoki tar'ubu suke tsoratarwa An gane? in ka ce usdu zakoka na'am asali kuma zaki yasa ake cewa mai busiri ke cewa in ja'a al- al- usdu fi awara usdu Mm. wa yau ma hunenin ranar yakin hunenu an yi hunenin hijiran shekara takwas ko Mm.
watan kaman shawwal ne kaman kaman shawwal ne farraqa al-jaysha wa annabi ya rusa rundunar shi kadai wato ran yau hunen wata rana ne wanda Allah ya jarabci sahabban manzon Allah Mm.
Allah yana cewa yau ma hunen iza ja- iz a'jabatkum kasratukum falan taghni ankum shay'un shay'a wa da'aqat alaykum al-ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin yasa ba a so mutun yayi takama a ran da ka ji kanka a ranan ka fadi a lokacin da kai jin kanka a ranan ka fadi shi yasa sahabbai suna cewa ai in dai har da yawa ake cin nasara mun ci nasaran yakin nan ai ana yin wani kibiyoyi wani ruwan kibiyoyi sai kowa ya watsi annabi ne kadai da wasu ɗan tsararu daga cikin su akwai abbas na abdul mutallib da wasu daga ciki wasu su ne kadai suka tsaya a ranar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya tarwatsa runduna shi kadai yana shiga yana anan nabi la kazi annabi na abdul muttalib ni ne annabin Allah ba ƙarya cikin wannan shi ko annabin Allah baya ja da baya to anan nabi qala mustafa annabi yana cewa ni ne annabi wa wa mugdibu yana cika da fushi fushi dan Allah Fada ba su fiya.
ya ba Abu Sufyan mi'ata naqatin raquma 100 Wa Safwana.
ya ba Safwan na'uma 100 hatta sara min mantakar ba sai da ya zama daga cikin masu kusanci da annabi ko kace masu yin zakka Wa Malik wal Abbas.
wa maliku ya ba maliku 100 wal abbas ya ba abbas 100 Aqra'u.
ya ba aqra'u bin habis minhum shi ma na daga cikin su an bashi Wa Alqamatu.
haka nan alkamutu an ba shi shi ma Faqarribu.
a bi shi ɗaya bayan ɗaya ni lura ɗa'an an sun sa- an samar musu da kyauta Faqarribu.
sai aka kusanto da su Fa kullun lahu ma.
kowa yana da malib na harbin abinda sufiyanu ke da shi dan harbu Wa inna ma yughayyiruni. ma an gane yamliku.
fa kullun lahu kowa daga cikin su yana da malib na harbin abinda su aba sufiyanu bin harbin ke da shi Na'am.
an gane wa inna ma Mm.
kadai dai ni da kuka ganni ibrahim Yughayyiruni.
yana sa ni kishi ne Man hazzuhu zal muhib- zal muhabbabu.
eh to kai kai ya kuskure da aka ce muhabbabi muhabbabu ne Na'am.
man hazzuhu zal muhabbabu duk mutumin da rabansa shine wannan annabi abin so inna ma kadai dai yuga yurin shi kadai ke san kishi ba wanda ya samu wani kuɗi ba ba me saka me yasa ya ce maka ah, a can bulutu bibul mustafa me yake cewa Fatin in wa inna lafi.
lafi giratin min man yarumu muhammada ina cikin kishi ga wanda ya nufi annabi ni ba wanda ke sa ni kishi sai mutumin da ya nufi annabi ka san da lissafi ya maganar nan ai a ranar da aka yi wannan yaƙi mutanen madina sun ta faɗa saboda ba a taɓa yaƙin da aka samu ganima irin hunainu ba tun da ake to manzala ta bada ɗari ga mutanen makka sababbin musulunta ma kamar wannan alƙamata ɗan ayin safuwa na kai bai daɗe musulunta ba Allah sa ku an gane Na'am.
to sai suka ce ya rasulullah ya zaka za mu ci wahala muna ta kare ka shekara shekaru an zo nan ka tara musu kuɗi sun tafi da shi sai manzo Allah ya ce ba za ku yadda kowa ya tafi da duniya ba ku ku tafi da ni wallahi da wasu za su bi wani hanya wallahi da hanyar ku zan bi shi ya ce to wannan me ne za ku da kuna kishi dan an ba su wannan abin Ha, ai ta ba su wala ai ni wanda ke sa ni kishi shine wanda ya tafi da annabi ai mutanen Madina ni su nake kishi ai su ne suke sa ni kishi su nake kishi ba wanda aka ba su kuɗi ba to su ma annabi na faɗin haka sai suka fashe da kuka annabi ya ce shin ban same ku na batattu ba na ce da ku suka ce eh wallahi an yi haka duk abin da annabi ya faɗa zai ce an yi haka wallahi an yi haka wallahi ana hadisi bukhari sun sun fitar da shi da abin annabi ya faɗa zai ce an yi haka wallahi da abin ya ce an yi haka sai annabi ya ce ai kuma da kun gana da ya kuma gori da ku ce ma ai kun same ni ba komai kuka taimaka min an gane Na'am.
kun same ni lokacin mutanen maka sun kini kuka taimake ni Mm.
suka shi suka sun kuyar da kai da abin annabi da zai ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da annabi su suka suka cancanta shi gori Allah da annabi su suka cancanta shi gori Allahu wa rasuluhu aman Allah su suka da annabi suka cancanta shi gori to shi yasa shi yace ni ma ba wanda ke sa ni kishi shine wanda raban sai zama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ma haka Allah ya samu mu zama haka kai
alaihi salatu lillahi summa tsira da aminci ya tabbata gare shi salatun wa taslim salati da aminci da ita nake ibada ga ubangiji na alaihi salatu lillahi summa tsira da aminci ya tabbata gare shi salatun biha nafsul nafsul ubai- abidi.
ubaidi dai Ubaidi.
ubaidi tuhazzabu Na'am.
salati da amincin da albarkanta ran wannan karamin bawa za ta tsarkaku Na'am, alaihi salatu lillahi summa salati da aminci ya tabbata a gare shi wa yasfu fuadi zuciyata ta tsarkaka wal gayahu hibu wal gaya hibu tazaha- tazahabu dubbai kuma duk ta bushe gare ni alaihi salatu lillahi summa salati da aminci ya tabbata ga manzon Allah kamaliya illa mazhab al hubbu mazhabu famaliya mazhabu shi ce ban da mazhaba matafiya illa mazhabar hubbi sai matafiyar soyayyen annabi ba ya cewa fa in tasalu an mazhabi wa mutayyin fa hubbun nabiyyi la hashimi wa wa man ahawa in ka tambaya game da wanda ya gigitar da ni da mazhaba matafiyata to san annabi Muhammad ita ce matafiyata wa wa man ahawa kuma shi annabi shi nake so wani guri ya ce wa in sa'alu an mazhabi wa in sa'aluni ana bibi wa mazhabi jawabi rasulullahi hina ujibu in suka tambaye ni game da matafiyata da masoyina to amsa na shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam na haka ban da matafiya sai matafiyan manzan Allah da sansa alayhi salatu lillahi summa tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da aminci tabashiru khairal khalqi wannan salati ta ta zama bish- ta ta yi bishara ga annabi Mm.
wato ta faranta wa annabi Mm.
Wat- minni kuma a ce mashi daga ni take Mm.
wato ɗiribu kuma ta kar ta karsashi ta sa annabi karsashi Mm.
an gane ta sa annabi karsashi na'am alayhi salatu lillahi summa salamu tsira da aminci ya tabbata gare shi na ubangiji kulli ashabil a ɗaya wannan salati ta koro kyaututtuka ga sahabbai na mutazlibu ta janyo ta gare su ta zama jalabi gare su alayhi salatu lillahi salati da aminci na Allah ya tabbata gare shi tustama al muddahu ahza wa in rabauta idan mawaka suka taru wa aglibu kuma in yi rinjaye alayhi ma al alil kirami wa sahbihi salati ta tabbata gare shi tare da iyalai masu karamci da sahabbai salatun qazi salati ta tabbata gare shi ka alkaɗi mafi tsarkin turare au bal bari ma dai ko adiyabu ya zama shine mafi kan turaren turare na'am tazakkartu al intaha wannan kasida ta kare walahu aidan kuma shehu na da wata kasida zi da faidan a kare shi da faila أمم، تذكرت والأشواق وذكرت tazakkartu na tuna annabi sallallahu alaihi wasallam irin tuna annabi ba mantuwa a bayansa نعم.
wal ashwaqu kaga shauƙantuwa ta أمم، wa zikiratu kaga zikirori na لنهو رسول الله wa zafaratu kaga wurin soyayya ta أمم، linawi rasulillahi duk ina yi ne katarnin manzon Allah ko ba ka ci ba sahautu anil gidil hisani wala ashu anil mustafa al muhtar man nawahu anhu wanda nake katarnin katarnin sa أمم.
to وفيه غرامي ثم وجدي garami bege na cikin annabi ne summa waji hakanan kun- hakanan soyayya na walau a da kunkonin soyayya na وأملي إليه kuma kullun tsawon zamani wasiƙa nake aikawa zuwa ga manzon Allah ina yin imla'in wasiƙa zuwa gare shi kullun kamar da ka san kullun kai aikin ka kenan ka tura salam ya ce ka tashi to ni ma wasiƙa ta zuwa ga annabi ne Was- wal abaratu haka zuban hawaye na ba na yi dan ta ce dan na kira su 20 bata dauka ba farai kuwa
ولم أهز إن في الكون شيئا wannan walam ahaji kuskure ne shi ma ya gyara a cikin tasihat dan afa bushir wa man- walam ahaju saboda asalin fi'ilin hajaya haju ne أمم، to tunda ya zama an yi an yi hazabin shi da lam أمم.
to sai wa zama walam ahaju an shafa wancan wawu din tunda akwai a dama an sani dama duk lokacin da a, jazma ta shiga fi'ili mai illa tana shafa harfin illan ne نعم.
to walam ahaju نعم.
ba banzaci ko ba na tunanin an fil kauni shay'an a ce akwai wani abu a halitta uhibbu da nake so siya in ba manzon Allah ba. ba na tunanin akwai wani abu da nake so in ba manzon Allah a tali- a cikin halitta ba نعم. فوقتي فيه والسكرات da lokaci na da maye na duk cikin manzon Allah وهل يتأتى حب غير aishin محمد waishin san wani annabi zai yiwu فما شعر إلا فيه ai ba wata waka in ba cikin annabi ba ونغمات.
hakanan na gamatu wato wato a- a- kari kari na waka da siga siga na waka irin siga wannan sigan ai busa kaza to duka duk cikin annabin أمم.
da karin waka da sigogin waka su a kira na gamat فما أشك المادورة gunjin waka fama a shi kalwaduna wanda suka gabata ba su kaunaci gaira muhammadu in ba manzo Allah ba duk wanda suka gabata ba wanda suka so irin annabi kuma gashi nan an ba su daular da aka ba su Hmm.
wannan ma din na- nafiya ce ne shafewa ne ba abin da suka so kaga ta shafe ko to ga wata ma din nan zaka gane ita in mai shafewa ne وما يعشق المادون abinda wanda suka gabata suke so في الهدرات wannan halara ta annabi muhammadu wannan wa ma din nan ta mausu- mausuliya ce ma'ana wallazi ya ashiqul maduna kaga allazi wannan da wanda suka gabata suke kauna Mm.
til hadaratu wannan hadaran an gane نعم to wannan wancan nafiya wannan kuma mausuliya نعم وما وجد المادون غير محمد wallahi wanda suka shude ba samu kowa in ba manzon Allah ba أحمد min rahmani na rahamatu annabi rahama ne daga cikin ubangijin mai rahama gare mu له الحمد والشكر العظيم وأحمد lawal hamdu godiya ya tabbata gare shi wa shukrul azim da godiya mai girma عليه أتت wa ahmadu kaga manzon Allah Mm.
salawatu salatai atat alaihi sun zo gare shi min rabbi daga ubangijinsa صلى الله عليه وسلم أريد لقاء likalmali ina so ce ina son kullum burina in haɗu da manzon Allah وزن بها حاجزي amma zunubina yana tare ni wato abinda shi yake nufi nan tawadi'u وإن يلهز الماهد wa in yalhazi أجبت
wa in yalhaz zaka ce yalhaz limahi liwil saboda in dinnan shardiya ce Mm.
ita kuma in shardiya kun karanta tajzimul fi'ilaini na'am tana yi ma fi'ilai biyu jazma kamar yadda shi ma a can aba ya yi wannan tasiyat din Allah sa an gane wato in yayi tasiyi sai ka dauko shi ka dan hada kai ma da dan abin da ka sani na ilimi ka gane sai kai bayani sai ga abin ya ƙara fita gari ka ba abin nan saboda an ce in tana jizmin in taf'al af'al ko ko ba ka bane to in yayi kaza kaza zai faru kaga shartiya ce mai jazma to wa in yalhaz ne to amma tun daga sakina guda biyu sai zama in yalhazil ka gane badalin sukun dama idan akwai wata sukun sai a yi mata kisra kamar ka ce qalatil bintu ai asali qalat al bintu ne to yake yi mata wannan kisra ko to shine wa in yalhazil ma yi a cire a maida shi kisra na'am amma fa idan har annabi dan harare ne da kallo ɗaya rag na tabbatar ɗuwi ɗuwi la'akabatu za a nannaɗe dukkanin wasu tuddai da wasu akabobi da wasu ah, wasu hijabai an gani
muhammadu mahin annabi muhammadu shine mai shafewa muhammadun shine mafi godiyan talikai Ma'ashirun.
kuma shine wanda za a tara alkiyama a ƙarƙashin digadiginsa waqiba man wa aqibu kuma shine aqibu man ta'alud darajatu bi wanda darajoji suke daukaka albarkansa isa wa ibrahim kullun maziyatun ko ba ka ce kullu maziyatin ne ko
na'am
kaman kullu maziyatin ya kamata ya kasance shine kullun kullu ne kaman yasa a nawa Mhm.
ko ba na ku ba kullu ne sa ba kullun kullun
kullu yasa a naku Mhm.
to kullu maziyatin dukkanin daraja Mhm.
li isa ya tabbata ga annabi isa wa, wa ibrahima da kuma annabi ibrahim faza lahum at-tabshir faza ya kamata ya zama yana raba da lahuma faza kaga wannan darajar da suka samu Mhm. lahum at-tabshir faza lahu okay faza lahuma hakan Mhm.
faza lahuma faza ismul isharan wannan darajar ya tabbata ne lahuma gare su su biyu saman wasun su saboda mene at-tabshiru wad da'awa biyu saboda bishara da addu'a shi annabi Isa yayi bishara da zuwan annabi kisa ya samu wata daraja saman sauran abokanansa na annabawa Allah ya ce wa mubashiran bi rasulin ya ci min ba'di ismu Ahmad shi wani Ibrahim ya samu daraja ne sama da sauran ƴan uwan shi annabawa saboda addu'an da yi rabbana wa asfihim rasulan ka gane Allah ka aiko musu manzo shi yasa shi yace fazalahuma wannan mar- maziyar ta tabbata gare su ne saboda at-tabshir wa da'awatu da bishara da addu'a Mhm.
bishara nawa yi annabi Isa addu'a nawa yi annabi Ibrahim Na'am.
to alayhi salatu lillahi summa Salatin Allah da aminci ya tabbata gare shi, lana azmat min ajlihi barakatu
salatin da albarka azumat lana za ta- za ta girma gare mu min ajili albarkan manzan Allah. Mu ma Allah ka sa mana albarka albarkan manzan Allah. Ka girma mana albarkan. mu.
amin alayhi salatu lillahi summa Salatin Allah da aminci ya tabbata a gare shi fataqrubu min min ni'amahu arafatu fataqrubu albarkan wannan salatin fataqrubu arafatu arfata kusanta minni da ni amahu a wannan shekarar nawa wannan ama din nan kai mishi nasba da fata bisa kasancewar shi zarafi kamar yadda aka rubuta a tasiha din can da na ga amahu Allah ya sa mu ma a wannan shekarar arfata kusa da da mu albarkan manzon Allah
wa yahlu sharabi kuma abin sha na yi daɗi min arisin wa rumati a rijiyan aris da ruma na'am wa tadnu lanan anwaru hasake shi kusa da mu wasamara da ya itatuwa albarkan annabi Allah ma kai mana amin fa ati baqi sai gani in ganna na je ka makabartan baki'a nuhinan cikin dare amati wai kamati amma zama ta ta tabbata lada haramil mayi a a garin manzon Allah haram din Madina ni fa wannan ne ibadata ko kuma ce fati qurbatu wa'innan ibadoji ne.
na'am wana ji ya sayar ina gana da shi ya fi yin talikai fa innani asiru garam ya rasulullahi ni ribataccen soyayya ne madallabi la abinda nake nema fa kallo daga gurinka ko da kwara uku ne alayka salatullahi summa salamu salati da aminci ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah lil ahzan wa- kamata a ce tufar raju kamar yadda aka rubuta saboda in tufar raju sai ya zama a hazanu amma aka ce tufar raju lil a hazana kaga ai wawun adafi ne yanzu kuma a ce tufar raju lil a hazana kuma a ce wal kurabatu da yi ma ta'un damma ai dole aka ce a hazana sai a ce wal kurabati saboda shi nasba shine ke zama niyaba a cikin irin wannan jam'i din na mu'annas ko asali ko ba kamar a ce innal muslimina sai a ce wal muslimati haka inna ta zo dole amma shi ta kisran da jam'in da ƙara alifin da tawun a ciki zai zama fata nasaban shi kisra ne niyabatun anil fatha ko to kaga dole abin zai kare ko amma ka ce tufar raju a gina shi a matsayin majhul ko fil mudari majhuli ko an gina shi a matsayin ya ake cewa ne fili majhuli ko to sai ya zama tufar raju sai ya zama maf'ulin ya zo da don matun da shi na ibul fa'il ne dama dina suna ibul fa'il shi ma din a mai don ma ne ha gani sai zama tufar rajulil ahzanu a yaye min bakan ciki albarkan salatin nan wal kurobatu da kuma damoyi
alaika salatin lahi summa salamuhu salatin Allah da amincin sai tabbata a gare shi fata sallit da'ati shi ma a ce fata suhulu sahula ya suhulu duk wani jinsin abu na jiki da zai samu na sauki ko wahala to ana gina shi ne akan fa'ula kamar ka ce sa'uba yas'ubu ko ba gane ba yayi wahala yana yin wahala to haka sahula yashulu sai ka mai da shi fatasa hulu lidda'atu albarkan wannan salati aikin da'a ga Allah ya sauka ga gare ni wannan fakatu haka nan ciyarwa ya zo mai sauki wuri na inji shi Allah mu ma kai mana haka alaihi ma alal kirami wa sabihi salatun salati tabbata gare shi ma al'alil kiram tare da iyalan gidansa masu girma wa sabi da sahabbansa albarkan wannan salati bege ya dawwama gare ni da kuma tintintini ga annabi ko kuma ambato ga manzon Allah in ta ha kasidan ta kare hmm godiya tabbata ga Allah wanda da neman sani a ayyuka na kware suke cika tsira da amince tabbata ga sahibi darajati ma abocin darajoji wa mustahikil tunda a adafi na kan ala kuma wanda ya cancanci alkamala ta dukkan cika sayyidina muhammadin da yi madalin kisa da shugaban annabi muhammadu da iyalan gidansa da sahabbansa ma'abuta makamomi da karma da darajoji waƙar tammani tarki muhu haƙiƙa rubuta wannan littafi ya cika kadimi da hadaratul tijaniyatul ibrahimiyya da alƙalamin hadimin hadarar tijaniya ta shehu ibrahim isma'ila ibrahim ibrahim isma'ila shine isma'ila ibrahim al-gamawi
lailatul arba'a'u daren laraba lisalasata ashara goma sha uku kalaunan da suka shuɗe min safar a watan safar amu shekara ta dubu ɗaya ɗari uku da saba'in da tara kaga da rubuta wannan littafi yau shekara sittin da biyar har da kusan wata ma biyu tunda an ce a watan safar ko yanzu kuma muna rabita rabi usani an gane da haka Allah subhanahu ta'ala ya saka mu shehu da alkhairi za mu gabatar da maulan mu shehu malam Ahmad kakuri ɗaya daga cikin manya-manyan jagorori a gidan maulan Sheikh Ibrahim Mansur Imam radiyallahu ta'ala nu ya mana addu'a bisa katamar wannan karatu da muka yi a wannan shekara na hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 ko to wannan 45 ne a to kaga kasidan ma yau shekaran ta 66 eh 66 ne to wannan kenan in Allah sun tala ya kai mu shekara in Allah ya kai mu shekara mai zuwa kila mu doka nurul basar na shiru fi maulidi ko fi mari sayyidul bashar ne kama in Allah kuma ya kai mu ranar watan da muke shiga na rajab sai a ɗauko mimiya ba na son ci a ɗauko kashi ilba saboda yana daga cikin mu ɗauwala to littafi masu tsawo a gane mu ba sabawa da kananan littafai a yi su dadar a gazige in ba ka sai ga Allah ya mara kusa mutane wadda zamani amma Allah ya kai mu dai na dai san Allah dan Allah ya kai mu Rajab sai mu kokari mu saka a wannan littafi mimiyan shuman tijan da a hakkin shehu mu bi shi kuma zahiran wa baɗinan in Allah ya yarda mu ga irin abin da za a yi fitarwa na za a yi tun da shi man jani ai ba ba kan wallah saban da kawai zai yi abu da kai a ba zai yi ba ai an gane to wannan kenan na haka Allah sun ta'ala ya saka mu shi da alkhairi Allah ya kai shekaran mu zuwa shekara mai zuwa in Allah ya kai mu ya ta nuna mana maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan shi albarkan shi rana kuma addu'a alhamdulillah rana Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku lafiya Allah ya ja mana kwanan ku barkan manzo Allah Allah ya kara kusanci da manzo Allah Allah ya kara kusanci da Shehu Tijani Allah ya kara kusanci da Shehu Ibrahim Allah ya kara kusanci da Maulana Sheikh Suleiman Sufi ya Allah ta'ala anhu ma jami'a alhamdulillah na ga za mu yi hadiya ga shehu fatiha daya wallahu sha daya salatul fatiha ga masa wadda wani tafin da karanta na sani to muna hadiya gare sa za a kara masa kusanci da sani wuce sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha da kuro Allah ku salatul fatiha ku adiya ga shehunan mu Allah ya kara musu kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta fatiha daya kuma Allah ku salatul fatiha ka ji ga iyayen shi mala ba sun Allah ya kara musu lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya kara musu yadda da shi dan albarkan manzo Allah an tafi Allah ku salatul fatiha ka ji ga iyayen mu Allah ya raba mu da su lafiya wanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya maimaita mana Allah ya kara mana kusanci da manzo Allah karanta fatiha ala mashara idza ja salatul fatiha ma aqulu اللهم يا من أظهر الجميل واستر بها ولم يعاقب بالجرية ولم يعطيك ستر وعزم العفو وحسن التجاوز وعسل المقبولة وعسل برحمتك يا كل ناجي ومتى كل شكوى ويا كريم الصفي وعزم المن ويا مقيل العصرات ويا مبدان بالنعم قبل استهكاكها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا قائد ركبتي أسألك أن لا تزور ركبتي ولا دنيا ولا بعذاب النار اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تعمل به العقد وتنفرج به الكرب وتغدى به الحوائج وتنال به الربائب وحسن الكواتم ويسكن الغمام يا الكريم وعلى آله وصحبه كما تعالوا سبحانه وتعالى لك يا ربي يا رب يا رباه يا صمد فكن مجيسا لنا يا واحد الآن يا بر يا وتر يا عين المعاد أجل يا من لا له سوى كلا ولا ولد أجس أبدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت الجاس من كل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ند فرج دومة كيد قد تكمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد المصطفى المجتبى المقتدر سيدنا محمد دائر الأنصاب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جلد محمد آله أصحابه سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
sannan ku da zuwa